الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan hudu shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da tara ga watan sha biyu shekara ta 2019 miladiya muna darasi na goma a cikin suratul anbiya a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke samuwar gandu so insha Allah ta'ala za mu tashi ne a aya ta tamanin da biyu fadinsa wa mina shayatini man yagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik wa kunna lahum hafizin na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
cikin baiwar da Allah madaukin sarki ya yi wa annabi Sulaiman ya ci gaba da cewa Allah ya mana ya hore masa shaidanu wa mina shayatini ai sakharna lahu min ash-shayatin man yaghusuna lahu an bashi wasu cikin aljanu da suke shiga karkashin ruwa shine yaghusuna lahu yadkhuluna tahta al-ma'i su shiga karkashin ruwa su fitar masa da arziki da ke cikin karkashin ruwa tura su kawai zai yi sai su je sai sun kure duk zurfin ruwa su ruwan baya damun su sai sun je can ƙasa su ciro masa arziki na ƙasa wa ya'maluna amalan duna zalik Allah ya ce suna yi wani aikin ma ba wannan ba dunan gaus din kenan in an ce ya husu gasa ya husu ana nufin kutsawa da linkaya a shiga cikin ƙasar ruwa suna yin wasu ayyukan kuma bayan wannan kamar yadda Allah ce ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kaljawabi wa kudurin rasiyat ya amalu ala dawo da shukra wa galilun min ibadi shukur wa kunna lahum hafizin Allah ya ce mu din mu ne masu kiyaye su hatta la ya min amri dan kada su fita daga ƙarƙashin umarninsa ko kuma wa kunna lahum hafizin mu ne masu kiyaye su waɗannan shaidanu ba don komai ba don kar su je su aikata abin da yake ya wuce gona da iri Allah ne yake kwantarolin ɗin su kenan yakan tura su je su yi aiki ko da daddare ko da rana kuma yakan sa wannan ya aikin kaza wannan ya aikin kaza su al'adar shaidanu kamar yadda aka faɗa ko aljanu idan ba su samu control ba sai su fita daga umarnin da aka ba su na farko sai su je su shiga wani aiki kuma da ba sukan iya yin aiki kuma su za su bata shi yadda kasan yaro idan ya yi abu to sai zo lalata shi to aljanu suna wannan to shi yasa Allah ce mu ne masu kula da su wannan cikin baiwa ne da baiwawaki masu tarin yawa da Allah ya girma annabi Suleiman ya bashi kuma Allah madaukin sarki ya nuna mana cewa ya bashi wato ni'ima ya sakhare masa aljani duk wanda a ce zai sa aljani ya aike shi ko ya sa shi masa aiki ai kaga wannan ba karamin baiwa bane ba an ce cikin ayyukan da yake sa su yana sa su gine-gine annabi suleiman yakan iya sa aljanu ya ce ku je ku gina mun birni guda wa ya amaluna amalan duna zalika kenan birni guda zai sa su je su gina shi da benaye sai ce a masa bene mai tsawo da kayan yaƙi da kayan fada duk yakan sa Allah ya hore masa ya sa su yi mai aiki kamar yadda Allah ce wali Suleiman riha guduwa shaharun wa rawahu ha shahar yace wa asalna lahu ainal qitri ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه daga cikin aljanu akwai waɗanda suke aiki a gaban annabi Suleiman da izinin ubangijinsa Allah ce duk wanda ya kauce daga cikinsu daga umarninmu sai mun ɗanɗana mai azaba shi aljanu wa man yazigh minhum an amrina nuziqhu min adabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba agani wa tamasila وجفان كالجواب وقدور الراسيات وكنا لهم حافظين توسيكم الله تبارك وتعالى bayan ya gaya mana ni'imomi da baiwa da yau wannan annabi sai kuma ya zo ya kawo mana wata kissa ta daban wato kissar annabi ayyub wanda ita kuma wannan kissar tana cike ne da abin tausayi da kuma ibtila'i da jarrabawa kaga wancan an bashi mulki an bashi sarauta an hore masa an sakhare masa shaidanu za su yi masa aiki ya yi mulki annabi suleiman mulki ne babu wani annabi a duniya da allah ya bashi sarauta irin annabi suleiman aljanun nan da kake gani ba shi ba yana iya kama su ya daure su ta ta mulkihi wa tasarrufi shige da ficen su ya san manyan su ya san kananan su ya san lagon su ya san kaza din su shi sa wasu suke faɗa dan bata shi ai yana mulki ne da aljan ai karfin mulkin sa aljanu ne suke masa ba su san ba cewa aljanun ma bayi ne a wajensa Allah ne ya sakkare masa su yake tsarrafa su wata rana manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa shedan ya bujiro masa a sallah ya damki shedan din aljani kenan ya matse shi shi annabi har sai da miyau ɗinsa ya taɓa hannun annabi miyodin aljanna annabi ya ce na yi niyyar in samu maɗauri in ɗaure shi in tamke shi a jikin fila daga cikin filolin masallaci in ɗaure shi gobe yaran madina su zo su jefe shi sai na tuna da addu'ar ɗan uwana suleiman da ya roƙi allah ya ce rabbi hable mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka bani mulkin da wani dan adam ba zai taba samun sa ba a bayana Allahu akbar ka bani mulkin da wani dan adam ba zai taba samun wannan mulkin da sarautar bai Allah annabi ya ce da na cino wannan sai na saki aljanan nan saboda na san yana daga cikin mulkin da Allah ya ba annabi Suleiman ya daure aljani ya rike aljani ya sarrafa shi to kada na shiga cikin mulkin sa sai na sake shi ya tafi ban sani ba ko za ka iya tura duba mana suratul qasas a ƙasas ne ko a saba'i ne ko sa can inda ya maganar um, wannan wannan huda-huda ko? kuma shi ba ne mai huda-huda eh? sursun nan afuwa sursun nan shiga wajen nam? eh walakad a ce yana dawo da usulaimani ne ko? eh ta yi sai ka iso inda nake so ya kaɗa نمل
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أي da aka ce walagar ace na dawo da Sulaimana kun tuno annabi Dawud ko inda na baku kissarsa labarinsa kuma yanzu an ce maka dawo da Sulaimana ka san da da uba ne ko to anan Allah ya hade su su biyu yace ya ba su ilimi kuma na muku bayani akan hukuncin da suka yi ko a tsakanin su su biyu sai anan Allah yana so ya mana cewa bayan ilimin da Allah ya ba su sannan ilimin dawo da da ya saura din annabi Suleimana ya gaje wannan ilimin wa warisa Suleimanu Dawud to bari ku ji irin ni'imomin da Allah Ubangiji ya yi wa annabi Suleiman saboda za mu shiga kisa annabi Ayyuba ne ya kamata mu karasa sauran ni'imomin da Allah ya yi wa shi annabi Suleiman mu ci me Allah ya ce malam
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين dama muna magana ne akan falala yanzu a wannan ayar ya gaya mana cewa ya ku mutane mu fa an sanar da mu zancen tsuntsaye duk abin da tsuntsu yake yi na kuka ko na cara shi annabi Sulaiman ya san me yake tsuntsun yake faɗa kullum na man taƙai tsayir ashe tsuntsu yana magana ashe kurciya tana magana ashe hasbiya tana magana ashe anguluma tana magana duk wani tsairu hankaka ne wane ne duk wani tsairu duk wani tsuntsu kaza ne agwagwa ne ka duba yana daga cikin amsa addu'arsa da ubangiji ya yi da ya ce habli mulkan layan bagile a hadin min ba'adi ɗin sai ya sanar da shi zancen tsuntsaye ga baki ɗaya kai annabi suleiman cewa ya mahuci na min kulli shai komai fa an bamu ya ce lallai inna hada lahu alfadlul mubin wannan falala ce mabayyaniya shi da kansa ya yadda cewa allah ya masa falala sai mai malam وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون gaskiya ya kamata duk wani mai mulki ya karanta kisa annabi Suleiman ya ji inda ake mulki Allah fa cewa ya muka aka tayar masa aka tura masa rundunoninsa cikin aljanu da mutane shi an hore masa mutane kuma an hore masa aljanu ma min aljinni والطير الإنس والجن فهم يوزعون ما يفعلوا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون kaji an daɗa ƙaruwa wai haddasa tururuwa ma da an yi magana tsuntsaye to tururuwa ma ta shiga kenan hadda ƙwari wannan rundunar tasa sun taho cikin mutane da aljanu suna tafiya yab yab yab yab yab sai wata tururuwa kwaya daya annamla ko cinnaka kwaya ɗaya ko turuwa kwaya ɗaya sai ta ce ya ku taron cinnaku ku maza maza maza ku shiga gidajenku udkhulu masakinakum ashe cinnaka tana magana ashe turuwa tana magana ku shiga gidajenku kada suleiman da shi da rundunarsa su zo su tattake ku ba su sani ba ba su sani ba hadda suleiman din ma bai sani ba me ya faru mana فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
yana jin magana ita ba ta san turuwa ita ba ta san yana ji ba kawai sai fashe da dariya ya murmushi fa tabassama dhahikan min qawliha wai ana cewa wai bai sani wai a aljanun da ya ba sani ba mutanen da ya ba sani ba amma shi kan ya sani a lokacin ya ce ya ubangiji ka bani ikon ka taimake ni in gode wa ni'imarka yau gashi ina jin maganar tururuwa ko cinnaka ku ji bayan ya ce ya gode wa Allah dangane da ni'imar da ya masa kenan ana so idan Allah maka wata ni'ima ka rinka gode masa lafiya ne dukiya ne ilimi ne mulki ne sarauta ne ya ku masu mulki ku rinka yi wa Allah godiya akan mulkin da ya ba ku kuke mulkan dan adam haka kawai a rinka dunkula hannu ana ranka ya daɗe ko da ba ka yi abin ranka ya daɗe ana cewa ranka ya daɗe ranka ya daɗe ko da azaba kake wa mutane dan akwai ranka ya daɗen da azaba suke wa mutane kawai dai kara ake ana cewa ranka ya daɗe ku gode wa Allah sannan kuma ya ce in gode wa iyayena wa ala walidayya ya tuno babansa annabi dawud kenan yaran su ya tafi ya bashi ashe ba a mantawa da iyaye duk abin da Allah ya maka na falala wai me yasa ya ce wa ala walidayya su ne sababin zuwansa duniya har ya samu wannan matsayi kuma su suka yi mai tarbiyya ashe ba ka mantawa da mahaifinka can wani gari na je wa'azi kwanaki cikin tambayoyi da ake aikowa sai wani turo cewa Allah karam kallahu dole ne mutum sai ya taimaki babansa in ya samu aikin gwamnati alhali baban nan nasa bai taimaka masa da school fees ba wai uban da bai taimake ka da school fees ba dole ne sai ka taimaka masa in ka samu duniya wato yadda ka san in ciji lasibikan nan saboda zafi da bacin rai na ce wannan wannan wannan wannan wannan wani irin mutane ne waɗannan wani irin mutum ne wannan to kaji duk abin da ka samu wani ni'ima a duniya wallahi ka gode wa iyayenka don kuwa su ne sababin zuwanka duniya kuma iya butulci kaji ko iya mutunci ya kare wa mutumin da Allah ya rufa masa asiri bai taimaki iyayensa ko da bayan sun bar duniya ba ko babanka baya nan ko mamanka ba ta nan kana cikin wadata yanzu akwai abin da za ka yi musu wallahi ya musu na raye kuma Allah zai kai musu tona musu rijiya ka ce Allah kai musu lada gina musu masallaci ka ce Allah kai musu ladan gina musu makaranta ka ce Allah kai musu ladan sayi tabarmai ka kai masallaci ka ce Allah kai musu ladan ka zama dan kwarai dan kirki ubanka ya ma duk abin da ya maka yanzu kana cin duniyar shi kuma yana cin kabari haka ne galiban muna samun yalwar duniya a lokacin da iyayenmu sun gaji galiban to amma manta muke yi amma ina so in dawo da kai baya kaɗan ka tuno da yanzu wahalar da kake da 'ya'yanka in kana da 'ya'ya ka tuna wahalar da kake akan 'ya'yanka ka tuna wahalar da mahaifinka ya yi da kai ka zama wane a yau ko ɗan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko mai sana'ar hannu ko mai ne ko ba komai ne da ya barka da ka zama nan iska a yi shi za annabi suleiman a nan ya tuna ya cewa wa ala walidayya Allah ka azurta ni da aikata aiki mai kyau tunda ka bani mulki da sarauta wa ana amala salihan tarda aikin da ka yadda da shi ka gyara min da ni da zuri'ata ka gyara min iyayana ka gyara min zuri'ata kamar yadda ni iyayena suka yi min addu'a ni yanzu na samu gyara har na samu mulki da sarauta ya Allah ni ma ka gyara min bayana kuma ya Allah ina roƙonka وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ka duba malam annabin Allah yana roƙon Allah ya sa shi cikin bayin salihai da rahamarka ya Allah ka shigar da ni cikin bayinka salihai ka shigar da ni cikin bayinka na ƙwarai yau ga annabin Allah yana roƙon Allah ya haɗa shi da mutanen kirki
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ga wani mulkin ba irin na garinku ba da ya zo sai ya nemi huda-huda tsuntsu ne alhuda-huda haka ƙur'ani ma ce alhudu-huda ya ce ina huda-huda yake yana aiki da shi ne don yana aikensa sai a bashi takarda ya kai wata ƙasa allah karim kuma a yi masa magana a ce ga inda za ka je kuma ya tafi can gurin ya ce mali mali ya la'arar hudu-huda ya bangan huda-huda ba ya bangan shi a nan ba wani abu sai annabi suleiman ko baya nan ne to sai na mai azaba yau lau addiban na ku azaban shadida in ya dawo tsuntsun huda-hudan nan sai na mai azaba aula azbahannahu ko ko in yanka shi aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ko kuma sai ya kama hujja mubayyaniya me yasa baya nan tsuntsu fa yake ga wannan ya kaga mulki kai yanzu kai mai mulkin ka ya isa wannan mu kam sai saka riguna Allah ya sa albarka akwai watsa riga da rawani da abin mulki dai ka ga mutum kamar Allah kare insha Allah Allah ba da dama sai na yi sai na yi rubutu akan annabi Suleiman da mulkin annabi Suleiman saboda masu mulkin mu la ƙara musu girma da ɗaukaka sai koyi da shi لو أذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين سمي
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين
ya ɗan zauna ashe ba nisa ya yi ba gaira ba'i sai ga huda huda ya dawo ya ce to yau na zo maka da wani labari ashe tafiyar da ya yi shi huda huda ya je wata daula ne ta wajen wata mata mai mulki a garin saba ya ce yau fa Sulaimanu na zo maka da ilimin da baka da shi فما كث غير بعيد فقال أحدت بما لم تهط به هدى هدى يشي نا كيويو نا سامو wani ilimi da kai baka da shi baka same shi ba waje ituka ni na zo maka min saba'in daga garin saba'in binaba'in da wani labari ya ƙinin na ya ƙi to annabi suleiman da ana magana yanka ana magana azaba ana magana kaza to yau ga tsuntsu ya ce na zo maka da labarin da baka da shi baka san da shi ba waje ito ka min saba'in bi naba'in yaqin me ya faru
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ya ce ya suleiman ya nabi Allah ai da na je garin saba na tarar da wata mata ce take mallakan mutanen garin mace ce mai mulkin kana buga mulki a nan ga wata mace can tana mulki wa utiyat min kulli shay an ba ta komai to kar ka manta faɗa zu sulaimana ya ce wa utina min kulli shay ga huda huda ya ce ni fa na zo da labarin na ga wata mai mulkin da an ba ta komai wa utiyat min kulli shay'in kai tana ma da wani babban gado na mulki ba irin naka ba wala ha arshin azim Allahu akbar jama'a mun fa tsallaka fa mun shiga wata sura fa a cikin suratul anbiya yi muke Allah wallahi kar fa karatu ya koma cikin suratul naml kuma ko mu dan bubbige su ne mu wuce kawai kuma gashi kisan mai to ci gaba ci gaba bari mu gani mai Allah zai وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون yace ai ni na same su ma da ita da mutanen nata ma gaba daya ba irin addinin ka suke yi ba وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله سجدا suke wa rana rana suke bautawa ba ba Allah ba shedan ya kayata musu ayyukansu zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ya toshe su ya hana su bin hanyar Allah ba sa kan shirya kuma ba shiryayyu bane wara ma shiryu ba yau ga wata mata ba musulma ba ba ta yi imani da Allah ba an ba ta komai sujjada ma ga rana suke yi da ita da mutanenta gaba ɗaya ana can ana buga mulki a wani wuri ya Suleiman me ya faru
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون na'am الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم sai ce me قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين yace ai mutanen nan kwata kwata ba sa yin sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala mahaliccin sammai da ƙasai ba su yi kai ka ce ai sujada ma Allah ka ce ai sujada shi halicci rana shi ya fidda kaza shi ya bada kaza shi ya bada kaza to su wannan ba sa yi ga rana suke yi Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshi al-azim ubangiji shine Allah la ilaha illa hu babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba shi ba shine rabbul arshil karim ubangijin al'arshi azim mai girma mai karamci karku manta faɗa zuɗa zu annabi suleiman yake cewa za mu yi masa azaba za mu yanka shi duk wannan labarin tsuntsun alhuda-huda ne yake bayarwa kai wato wani abu sai Allah da sarauta da mulki gare shi kurin Allah yana kallon mu ne wallahi wai a ce wai tsuntsu ya zo yana ba da labari kuma wallahi malam ka san me za ka da gaskata wannan yanzu ko a kudin nan da kake ganin aku aku idan aka yi mai training sai ka ji yana magana har karatu yana har fatiya na karanta ni na ga akun da yake karanta fatiya na ga akun da idan an yi sallama gida sai ce wa alaikumussalam kuma wallahi tsuntsu ne abun mamaki murda bakin aka yi fada akwai wanda aka koya masa kiran Allah sai ka yana Allah Allah Allah wallahi tsuntsu ko irin tsuntsa irin kanari din nan irin tsuntsun da ake sashi a irin keji din nan ai ana training din su akan abubuwa da yawa kaga suna yi to shi annabi Suleiman magana yake yi da su kuma shi kadai yake jin magana a lokacin sai ce shi to shi kenan ƙala sanan zuru za mu duba mu bincika mu gani a sadakta gaskiya ka faɗa an kunta min alkalibina ko ko ƙarya kake yi har yanzu dai annabi suleiman yana cike da alhuda-hudar me ya faru malam اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
bari ka ji mulki ku shiru ku ji shi mai mulki kullum bai san kishiya saboda haka in ya yi fada ko ya yi zafi ko ya yi wani abu to kuma sa uzuri yanzu yanzu wannan annabi suleiman ne ya ji labarin wata mai mulki dafa tsuntsun za a kai wa farmaki amma yanzu tsuntsun ya zo da labarin ai ga wata mai sarauta ai timtini ya sa sakatare ya rubuta takarda a gaya mata ta maza maza ta taho ta yi da'a ita ma tana karkashin babban birni dole ne ta yi da'a idhab bi kitabi hada arma ya kake dariya ba haka bane ba jama'a ina kauce ku sai tani dan Allah wallahi munasaba karatu ni wallahi ban san zan yi wannan magana ba Allah ne ya kawo ta wallahi shi yasa nace muku in wuce in ci gaba da suratul anbiya ina kuka ce sai na dawo yace izhab bi kitabi hada tafi da takarda ta ga ta nan ka je ka jefa musu su je su karanta takaddan nan mu ga me amsar da za su ba mu sai ta dawo ta yi da'a bilkisun wa ana magana suleiman sai ta yi da'a izhab bi kitabi hadha fa alqih ilayhim kana jefa musu takaddar ka dawo ka dawo ka tafi ka rabu da kar ma ka tsaya ka jira wai abuna za su aiko da kansu za su turo da takarda ta amsa za su ga daga ina take wa tawalla anhum fandur madha yarji'un tsuntsun alhuda-huda aka ba shi wasiƙa ya riƙe ta kaf ya tashi pat pat pat pat pat sai saba'i mu je malam قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم
hajiya ne ko ranki ya daɗe za a ce ne ranki ya daɗe fa an jeho takarda a fadarta ana jeho takardar nan ta buɗe ta gani sai ta tara 'yan fadarsa gaba ɗaya ta ce ya jama'a almala'u ma ta ce ba ma talakawa ya ku manya-manyan mutane masu wanda kuke tare da ni to fa in ni ulƙiya ilayya kitabun kare ni fa an jeho mun wani takarda ko wani abu rubutu da aka rubuta mai girman gaske ga fa takarda fa an aiko ta ba me a cikin ta
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ta ce ga abin da yake cikin wasiƙar innahu min sulaimana wannan takadda daga sulaiman take wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma wannan takadda an fara ta ne da sunan Allah mai rahama mai jin kai saƙon da ke cikinta very short and clear very short and precise Ga- gajeren zance ne mai biyan bukata Allah ta alu alayya kar ku yadda ku yi mana wani girman kai ku nuna wai wai wai wai ki nuna ke mai mulki ne kina da wata sara- sarauta wato ni musulmi na ku taho gaba ɗaya da ke da jama'ar ki da kowa da kowa garin gaba ɗaya ku zo nan kuna masu miƙa wuya gare ni kawai ya kaji mulki ai babban kaya ne fa wallahi Allah Allah ka kiyaye wa malam wa tuni muslimin malam daga jin magana akwai sarauta a ciki innahu min Sulaiman sako ne ya ishe miki daga Sulaiman da sunan Allah mai rahama mai jin kai ba wani maganar nuna isa ko dagawa ko taurin kai ko wani abu ka duba ba mai mulki ne karka manta abin da hudu hudu ya ce fa an ba ta komai sarauta kuma ga gadon mulki ita ce ake ce da ita bilqis ya ce ku taho da ke da jama'arki duk ku zo ku miƙa wuya ku yi da'a in fa ba su zo ba ne ba fa za su sha mamaki a tura musu aljanu su taho da su mu je malam قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون sai ta ce ya ku mutane ka ga raunin mace ko ka ga raunin mace ko ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ya ku waɗannan manyan mutane yan fada na ku bani fatawa ku bani amsa ku bani shawara a cikin al'amari na ni fa bilqisu ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ni ba zan iya yanke wani hukunci ba sai kun shaida kaga wannan yake nuna cewa mai mulki mai dabara mai mulki mai basira mai mulki mai wayo baya wasa da 'yan fadarsa duk abin da zai yana neman shawararsu don da su ne za a je a yi gobarsu duk wanda kaga yana sama ɗol yana ta azaba wani gefe gefensa to ka tabbatar ya kusa sauka dan yanzu za su yi wa makaru makara wa makarna makara wani kuwa wallahi malam ko shugaban kasa ne mutum ba yana ji yana da mulki ba wallahi idan bai da kabinet mai kyau in bai kula da 'yan kabal ɗinsa ba zai ji jiki yanzu za su kulla maka abin da ba ka tsammani kaga ita wannan bilkisun cewa ta yi ni ba ba zan yanke hukunci ba ina neman shawarar ku ina neman kaza din ku kaza din ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun bari ku ji yan ziga me za su ce su kuma mu je قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين suka ce haba ai mu masu karfi ne ai mu akwai fawa akwai karfi akwai fada akwai iya yaƙi ulu ba su shadid ya ke mai mulki wal amru ilayki al'amari fa yana hannunki kawai fanzuri ma za ta amuri ki duba me zaki bada umarni kawai yanzu yanzu a aikata shi kaga ko sun gaya maka haka ya kamata ka sa- ka tsaya ka nutsu eh kwarai ka san da wanda za ka yi faɗa ko ba ka bane ba yawwa don gaban ma da gaban ta gaskiya kaddara sun an giza ka ko ba ka bane to ka kiyaye yanzu za mu ga shin bilkisu ta yi aiki da shawarar waɗannan mutanen ko ba ta yi ba sukan sun nuna mata suna da ƙarfi sun iya faɗa sun iya yaƙi ki duba duk abin da ga dama kawai sai ta ce
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة haka وكذلك يفعلون
ta ce to daman dai sha'anin masu mulki ne cewa akwai wani mai mulki da ya bi ta ai daman sha'ani na masu mulki idan suka shiga alƙarya bata ta suke wace alu a izzata ahliha adilla sai su mayar da masu matsayi su mayar da su kaskantattu in mai mulki ya haɗu da wani mai mulki in ya fi ƙarfinsa sai idan ne mai mulkin ya zama yana ƙar ba mamaki a daga wani wanda bai kai wancan din ba a yi sama da shi innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla to sai Allah kuma ya ce wa kadhalika yaf'alun haka dai suke haka ɗabi'ar masu mulki take to wai me ya faru ne me ya amsar mu muna so mu ji za a je ne ko ba za a je ba ne na'am وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ta ce bari in gwada shi zan aika musu da kyauta gwaggwabar kyauta wannan mai mulkin wannan suleiman din zan hada arziki da kayan dukiya in tura hadiya idan mai kwaɗayin duniya ne zan gani idan ba mai kwaɗayin duniya ba ne zan gani ta haɗa arziki malam bakin nan nawa bai zai iya maka bayanin arzikin ba ta aika wa annabi suleiman ta ce zan tura kamar yadda ya turo saƙo ba ya turo saƙo ya ce mu je da ni da mutane ba na ba to bari mu kai masa kayan aiki fanaziratun bima yarji mursalu ni kuma zan duba in ga meye yan saƙon nan da na aika da me za su dawo da shi malam ka lura fa kaga wannan duniya da kake ganin ta in baka iya cin ta ba wallahi za ta cinye ka ai kwarai da gaske ka duba ga abin da annabi sulaiman yake bukata amma saboda an san halin ɗan adam an san yadda zuciyar ɗan adam take rataye da abin duniya Allah ka kiyaye Allah ka kare Allah ka tsare mu Allah ka samu fi ƙarfin zukatanmu da son zuciyar mu Allah Allah kada ka ba da nasara a gigita mu da abin duniya ka duba annabin Allah ana so a tura masa wani abu don a canja mai tunani ni na san ba ku gane karatun nan ba annabi ne ga abin da yake da bukata sai aka juya ba a bashi abin da yake son ba sai aka bashi wani abu kai ma zai iya yiwa ga abin da kake ta karaji kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi ba za a ce ba za a yi ba amma akwai aiki a ƙarƙashin ƙasa wallahi wani aikin in ya zo ba za ka yi tsallake shi ba Allah Allah nake gaya maka wallah ba ke tare sai dai in Allah ya taimake ka shi sa ba a cika baki ba a albari akan abin duniya kul kul mutum ya buɗe baki ce ni an isa a yi mun kaza kudin ka na banza ko kaza ɗin kaza wane ne ka cika baki baka dogara ga Allah ba ka dai nemi Allah ya kare ka Allah ai tun da ka riga ka zama dan adam ai zancen ka ya kare so duk wanda kaga yana tafiya alal jadda alal istiqama wallahi Allah ne ya tsaye da shi kisa annabi yake addu'a kullum ya ubangiji kada ka banne da dabara ta daidai da kiftawar ido tarfata ainin wala akalla min zalik idan Allah ya barka da wayanka da dabaraka daidai da kyaftawar ido wallahi sai ka halaka to ka biya hankali ka dage da sallah ka dage da addu'a ka nemi taimakon yan uwa su buɗe ka Allah ya taimake ka ya baka istiqama in baka wallahi akwai wanda za su iya juyar da kai Allah wallahi ko kai dan duniya ko tsabar wahala da firgitarwa ta saka canja so ina gaya maka wannan hanyar Allah ne kadai yake iya tsaye da mutum a daidai duk wanda kaga ya samu istiqama ina gaya maka tuna Allah kawai wallahi ba wayan sa bane amma ba wai dan wai a matsayin sa na dan adam yana da karfi ko ya isa ba musamman ma kai da ake mulkarka kai da kake karkashin doka kai da kake karkashin wani ai dole sai ka kama dare ai dole sai ka roki Allah zan tura musu aike zan ga me za a dawo da shi bari ku ji
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ga kyauta ga sako ya zo fadar annabi Sulaiman falamma jaa Sulaiman yana ganin wannan dukiya sai ce atumidunani bimali ni za ku ce za ku kara da dukiya ni za a kara wa arziki ka dubu sai amfani da atumidunani za ku bani madad za ku bani taimako ne ni za ku karawa to nan da nan sai koma wajen Allah ya ce fama ata ni Allah abinda Allah ya bani khairun mimma atakum ya fi abinda Allah ya baku ke bilkisu kina ganin dukiya Allah ya baki to ni Allah ya bani sama da wannan hadda annabta aka bani an bani mulkin mutane an bani mulkin aljanu an bani mulkin tsuntsaye an bani mulkin dabbobi ni za ba wa dukiya ya ce abinda Allah ya bani kaga ya koma ga Allah ko to kai ma ka koma ga Allah ko ne kuke alfahari da kyauta kuke ganin kyauta ta isa ce wani abu ba shi nake nema ba me yace musu bayan nan
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها haka ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون irje ilaihim aka ce wajen aiki koma a mayar musu da saƙonsu a mayar musu da aikensu a je a gaya mata da ita da mutanenta falana atiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adilla wa hum safirun za mu haɗa runduna ta faɗa runduna ta yaƙi mai yawa ba a san adadinta ba za su je garin kuma wallahi annabi suleiman zai iya hada wannan rundunar ya tura ta tafi ya ce kuma wallahi sai mun fitar da su daga wannan garin da na ce su fito su zo su miƙa wuya da ba su fito ba wala nukhrijannahum minha adilla sai mun fitar da su suna kaskantattu wa hum sagiruna suna kankantattu masu kankan da kai da ita da duk wanda suke tare da ita wadancan masu cewa na hana ulu kuwacin wa ulu ba'asin shadidin wal amru ilayki fanduri ma za ta amurina za mu zo musu da runduna kuma sai mun kawo su nan karkashin mulkinmu a wulakanci a kaskanci a tozarci kajin da ake mulki ko No.
ba irin wannan mulkin yanzu da in za ka tafi ingila ma sai ciyaman ɗan local government ya baka ya baka dama ya ce ka fita kar ka fita ba ba shi bane ba ba shi bane ko yanzu yanzu a je airport a je a sa sojoji su tsare ka su kama ka hawa ina ba duk girman mutum fa a ƙasar nan sai a je a kwace fasfot ɗinsa Allah Allah kuwa turawa zai su ba ya kaje neman visa ba ko bai je ba ko yalla mai in baya fita ba a- ba a karban fasfo ɗinsa a buga masa ya fita daga nan za a ce kai in kun karba ku kawo shi it's just partial mulki ne partial ba mulki da aka yi mulki amma yanzu ma ana mulkar mu gaskiya wurin kan ba fa na ce ba a mulki bane ko fahimce ni fa abinda nake nufi in an kwatanta da wancan mulkin na annabawa da ake ba da labari yawa kar a ce an mun fassara yawa na san akwai yan fassara wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun wani ta gaba قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين kai annabi suleiman fa akwai harka Allah karim kaga kaga farmakin da ya fara kaiwa kawai sai ya ce ya ku manya manyan taron ifritai aljanu harkar da aljanu ma za a yi waye zai je ya kakkabo mun gadon mulkin nan nata gadon mulkin nake so a ɗauko mun gaba ɗaya qabla an yatuni muslimina kafin su zo suna masu miƙa wuya suna musulmi ku fara ɗauko min gadon nata a dire min shi nan a gabana tukunna Mu daka- mu ga ta kan mulki bilkisu tana can tana gadonta tana shakatawa ba ta san ana ta kulle kulle anan za a ɗebo gadon gabaki ɗaya ma a taho da shi ba malam me ya faru قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك haka dai وإني عليه لقوي أمين wani ifiriti cikin aljanu shi yasa na ce maka harkar da aljanu za a yi ta yau a cikin aljanun ma malam wato ba lokaci da na muku bayanin ifiriti in a ce ifrit a cikin aljanu wato akan ce wani shedani ne wani aljani ne amma aka ce maka ifrit wato oba na ƙarshe kenan wani ifiriti a cikin aljanun irin wani wato mai tsaurin abin nan mai zance ne mai wa- wato wani gogagge mara tsoro da kakke ya ce ya ya suleiman ni zan kawo maka gadon mulkin nan nata kafin ka gama zaman fadarka a nan ya fa kuta tashi fa kafin ka gama zaman mulkin ka kafin ka bar fada ka ka tashi ka shiga gida kabla an taquma min maqamika yanzu yanzu zaka ga dan mulkin da za ka kawo maka shi shi yasa nace maka harkar da aljanu za a yi ta kuma wallahi wallahi zai je ya dauko in dai aljani ne wallahi zai je dauko gadan ne ya kawo shi tantirin kabla an ta koma min makamika kuma ni din nan ina da ƙarfi ina da amana da zan iya maka wannan aikin ya kai Suleiman me ba قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك hai فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي Allahu akbar قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر Allah ومن شكر فإنما يشكر لنفسه Allah الله أكبر ومن كفر فإن ربي غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب wani wanda yake da ilimi na littafi a cikinsu yake cewa akwai sabanin malamai wane ne wane ne ba lokaci in mun zo surar insha Allah za mu faɗi da bayani ku da yanzu ku biyo ni ku je kisar kawai da ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ce wancan ai ai sai bi ai bai kawo da ba ni zan kawo maka gadan nan kafin ka kyauta idanka wannan labarin da ba tun daga qur'ani ya zo ba sai ka ce kaza kaza kaza kaza Allahu akbar Allahu akbar Allah ka kara mana imani da kai da sanka ya Allah ya Allah mun yadda kai Allah ne ya Allah ya Allah mun yadda kai ne mai sarauta kai ne mai mulki kai ne ka isa malam wannan fa bawa ne daga cikin bayin Allah yace zai wannan aikin bawa daga cikin bayin Allah ne ko yace zai wannan nisa fa tsakanin garin da inda yake ba ya ce kafin ka kyafta idan ka zan zo maka da shi wannan abun ai sai ubangiji ne kawai ya tsaya zai sarrafa wannan lamarin kabla an yartar da ilai ka tarfo wallahi malam kafin ka ce ne sai ga gadan nan na mulkin bilkisu a gaban su a gaban suleiman dab an ɗauko shi an kawo shi Allah ya yi mulkin ai dama ya ce Allah ka bani mulkin da wani dan adam ba zai taɓa yin sa a bayana ba to shi ne mulkin falamma rahu mustaqirran indahu yayin da annabi Sulaiman ya ga gadan nan gashi a gabansa gadan mulkin su a bilkisu gashi a gabansa qala hadha min fadli rabbi yace lalle wannan yana daga cikin falalar ubangiji na ya Allah Allah الله الله أرى من سنكرك وذلك يا الله هذا من فضل ربي ليبلوني الله يمو أن الندين يجربيني أشكر زنبودي مسا أم أكفر كو ذكا فرشي مسا ومن شكر واندي بودي والله كان نئمة دي مسا فإنما يشكر لنفسه يا قودي والله نيدن كنسا ومن كفر واندي والله بتلشي يكافر wa Allah فإن ربي غني كريم اللي أمجيزي نمودا تشيني كومي كرم تشيني تو غا غدو كاسا وانا غدو ني غدن نن نازو da na gaya maka huda huda an je neman sa yace ya zo da labari wanda Suleiman bai san shi ba wala har arshin azim shi da kansa huda hudan nan cewa wannan matar tana da wani babban gado na mulki gadon mulki shi ne ba yanzu ba kake gani duk inda ka je fa akwai dan gadon koyaya suna dan tsora shi koyaya wallahi malam isar malam ba magana kuma ga lokaci yayi amma dan ba mu sha ko larabcin ne ma da wani sati mu karasa me yace قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون نعم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك هكذا قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين
gagado an kawo ga lokaci yayi gaskiya barin karasa labarin nan ko mutuwa za ta kama na ban sani ba da aka kawo gadan ko an zo wani satin na maimaita amma dai sai na karasa yawa da aka kawo gadan sai ya ce ku kera shi ku canja mai kama ba mulki da sarauta kake ji da shi ba ba gadon mulki ba ne ba ku yi masa ado da kwalliyar da idan ta zo ba za ta iya gane shi ba ba zinari ake ji da shi ba ba kayan kwalliya ne ba alhariri ake ji da shi ba nakiru laha arshaha nanzur atahdati am takunu min alladhina la yahtadun za mu ɗauko ta za a kawo ta za ta zo har gurin gadon a nuna mata za ta gane shi ko ba za ta gane shi ba falamma ja'at ga bilkisu fa ta ƙarasu kasan shi ƙur'ani yana tafiya ne da tsari na samari bai fiye yin detailing ɗin labari ba suna sai ce maka bayanin dalla-dalla filla-filla yanzu da duk an tsallake ma kuma kawai ga ta mata iso ita kanta ma ta zo ma gidan mulkin suleiman ɗin kawai ƙila a haka da arshik aka ce ke haka gadonki yake قالت كأنه هو تجي كمر ديشي كمر باشيبا كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين تنتنا النبي سليمان يقول أن بام إلمي كافي إتا كما هو مسلمي قوي أما إتفا وصدها ما كانت تعبد من دون الله abinda take bautawa ba Allah ba shi ya toshe ta ya tsare ta ya hana ta ta imani da Allah innaha kanat min qaumin kafirina ai bilqisu ta kasance cikin mutane kafirai yasa aka kera mata wani wuri inda za ta yi tafiya gurin gilashi gurin kayan kwalliya gurin wuta gurin aka sa mata ta rinka tafiya tana tafiya tana ganin kanta da kanta gaba ɗaya a ƙasar ba kamar ruwa za ta shiga kila la adkhul as-sarf falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha ta daga zaninta haka ta daga ta dauka ruwa za ta shiga ashe gilas ne hanya ce aka bata aka ce zo ki bi wallahi ma dan a nuna mata mulkin ta na wasa ne ba ma da gaske take yi ba hanyar da za ta bi ta wuce din sai aka yi mata wuri na gilas kamar ruwa ta dauka ruwa ne da ta zo sai ta dage kafar ta za ta shiga fa hasibat hulujatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir ashe qawariri ne aka sa mata qalat rabbi da ta ga mulki ta ga sarauta kalat rabbi ta ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina ni bilqis na zalunci kaina wa aslamtu na mi kauya na musulunta ma sulaimana tare da bin sulaiman rabbil alamin ubangijin talakai shikenan zan ce ya kare bilkisu ta zama musulma اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين Allah ka tsare wa masu mulki mulkin su ya Allah duk wanda ka bashi sarauta ka tabbatar da shi a sarautar da ka bashi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh They do it on